النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun da sala muna cikin babul fara'idi babi mai bayani game da rabon gado ya ce wa mirafil abijiya ya yi bayani dangane da adadin mutanen da ke cin gado daga cikin maza da adadin mutanen da ke cin gado daga cikin mata ya ce daga cikin maza mutum goma adda gado cikin mata kuma mutum bakwai ho ya lisafo su to daɗa sai ya shiga bayani to mi a gwargwaron abin da kowannen suke ci sai ya fara da miji miji wanda matarsa ta mutu tabbashi in ba ta da ɗako jika da shi ta haifi ɗan ko da wani miji wanda ba shi ba to miji zai ce nisufin dukiyar matat in kuma tana da ɗako jika to ɗan nan ya ta sai daga cin nisufi ya koma ga cin rubu'i shi ne gadon miji in mata ta ta mutu sai mata ita kuma in mijinta ya mutu in mata guda ce in biyu ce in uku ne in hudu duka gadon su rabon su guda ne to in mijinsu ya mutu mijin nan yana da ɗako jika baya da ɗako jika he abinda a gadon shi ne rubu'in dukiyawan obafo amma in ya zan mijin ko da ya mutu yana da ɗako jika da su matan ya haifi ko da wasu mata can daban to ɗan nan ko jika ya tashe su daga cin rubu'i sun koma ga thumuni ɗaya bisa takwas wannan shi a gadon mata ko mata ko to daggare su sai ya kawo maganar uwa ita kuma uwa abinda a asali cikin ƙur'ani sulusin dukiya in ɗanta ya mutu za ta ci sulusi amma da sharaɗi in ɗan baya da ɗa ko jika ko ‘yan uwa waɗanda na kai mutum biyu, to abinda an gadon uwa sulisin dukiya, ya ce sai faga wurare biyu nan ɗaya ba za a ba ta sulisi ba. Na farko mutum ya mutu yabban mata tai da uwa tai da ubanai, to nan sai a fara cire ma mata tai, mi an rabin mata tai bai da ɗa bai da jika, mi an rabin mata tai, rubu'i sai a cire mata rubu'inta. ‘yan an cire rubu'i to ita uwa maimakon a ba ta sulusi sai a ba ta sulusu ma baƙiya abin da ya rage sai a ba ta sulusi nai abin da ya rage sai uba ya kwashe hakan ga in mace ta mutu tabban miji tabban mijinta da uwarta da ubanta ba ta da ɗako jika wannan ma sai a cire mi'ar rabin mijinta nisafi tun da ba ta da ɗako jika sai a cire rabin dukiya sai a ba mijin abin da ya rage sai a ba uwa sulusi nai kaga sulusu ma bakiya kenan eh to kaga sai a ba uwa sulusu ma bakiya abin da ya rage sai uba ya kwashi to wuraren ga biyu dai uwa ba za ta ci sulusi ba in dai danta ya mutu bai badda ko jika ba to amma in ko danta ya mutu ya badda ko jika me an rabon uwa sudusi ɗaya bisa shidda sai ya ba ta sudusi ɗan nan da ɗanta ya bari ko jika na ya tashe ta daga cin sulusi ya mai ta ga sudusi to wannan shi abin da mun kai jiya ko mun yi rabun miji mun yi rabun mata mun yi rabun uwa to yau za mu shi ko uba mi an rabo na ‘yan ɗanayen mutu ya ce wa mira abi gadon uba min waladihi daga ɗansa idan fara da in shi uban ya kaɗai ta ɗayan mutu ya ba uba nai shi kaɗai bai da mai gado na illa mahaifi nai to me ya gadon mahaifi sai ya ce wa rithal mala kullahu uban zai gadi dukiyar dukkanta kaga uba yana asibci kamar yadda kaka yana asibci in babu uba ɗa yana asibci jika yana asibci in babu ɗa ɗan uwa yana asibci shaƙiƙi in babu shaƙiƙi la'abi waɗanda duk suna asibci na fatar kun fahimta ‘yan uwa mata in sun kai su biyu to in gudata a bata nisufi in sun kai su biyu za a ba su lusani sai dai in akwai ɗan uwa namiji tare da su wannan sai ya sa su yi asibci to uba abinda an gadon uba daga ɗansa idan fara da in uba ya kaɗaita shi ɗai ke cin gadon ɗan ɗan bai bar wani magadi ba illa mahaifi ne ya ce wadda salmala kullahu sai uban ya gada dukiya dukkanta gada dukiya dukka ne mai ake ce mai ga yaren malaman gado gada dukiya dukka mutum ya kwashi dukiya mai ake kira ne asibci shi ne a tasib asibci sai ya kwashi dukiya dukkanta to to wayo lahu ana yanka mishi dama farida yankawa ana yanka mai ma'alwaladin zakari tare da ɗa namiji auwaladin ibni ko ɗan ɗa a sudusu shi uba sai a yanka mai sudusu ɗanayyan mutu shi uba to ko da ɗanyen mutu ɗan yana da ɗa shi ko ko jika to ɗan gana ɗanai ya tadda uba daga asibci yanzu mai an rabin uba sudusi ashe kenan za mu fahimci iyaye duka 'yan sun samu waɗanda za su sha makance su da uwa da uba duk gadon su dusi ‘yan akwai ɗako jika ko wani mai sha makancewa su dusi wala abu wai hilikulli wahidin min huma su dusu a ƙur'ani ya ce ya tabbatar ma mahaifansa biyu uwa da uba kowane ɗaya da cikin su a bashi su dusi ‘yan an samu wanda zai sha makance su daga asali shi uba abin da asali ya asibci in shi ɗaya ne ita kuma uwa ko da ita ɗaya ce ba ta kwashe dukiya daga sulusi asalinta to yan an samu mai sha makance su sai uba ya koma ga sulusi ita ma uwa ta koma ga sulusi muna tare to shi ne ya ce wayo lahu ana yanka mai shi uban ma'alwaladin zakar tare da ɗa namiji ɗan wa yanzu nan ɗan mamaci jika ne shi uban uba kaga maganar gadon ɗane na in ɗaya mutu ya ba uba ne to mi an gadon uba an ka ce in shi ɗaya ne shi ya kwashi dukiya to amma in shi mamacin ɗane ya baɗa jika gare shi kenan to ɗan nan na mamaci ya tasai daga cin daga asibiti yanzu ya komo ga sudusi muna tare ta awwaladil ibn ko ko ɗan ɗa jika in akwai in shi ɗane da ya mutu ya baɗa ko ya jika, to wannan sai a yanka mishi a sudusu sudusi ɗaya bisa shidda fa'in lam ya kullahu walada in ɗa bai kasance gare shi ba shi mamacin wala walada ibnin ko jika furi da lil'abis sudusu to amma kuma nan uba da ɗane ya mutu an ka ce in shi ɗan ya baɗa ko jika ɗan ya tadda uba nai daga cin daga asibci ko sai a bashi sulusi to yanzu ɗane ko da ya mutu ba ɗayan bari ko jika ba wasu magada ya bari muna tare shi ne ce fa'in lamya kullahu waladun in shi mamacin ɗanɗan wangar da za a ba uba ne gado in ɗa bai kasance gare ba wala waladun imnin ko jika to furi da lil'abisu amma akwai wasu magada to furi da lil'abisu sai a yanka ma uba ne sudusi wa u'tiya sai a ba man sharikahu duk wanda ke tarayya da shi min ahli sihami da cikin ma'abuta rabo sai a ba su sihamahum rabon su kamar kila shi dan nashi ko da ya mutu yana da mata mata ba tana gado ba to yanzu matar ga da dan ya bari to ta tunda uba daga daga asibci na asali yanzu me zai sai a yanka mishi sudusi shi uban yan an ka hiddama sai a zo a hiddama mata rabunta yan an ka nawa an rabun mata rubu'i shikenan abinda ya rage waza aba sai ya tauye asibci shi uban domin a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha wa ma baqiya fali aula fali aula rajulin zakarin ku riskar da rabun gado ga masu ita duk abinda Allah ya ba kowa ku bashi shi amma ana alhiqul fara'id bi ahliha fa ma baqiya ai hiddun mai rabo an bashi rabo ne wanga an bashi nisfi wanga an bashi sulusi wanga an bashi sulusi sai wani abu ya rage babu mai shi to fa ma baqiya abinda ya rage fali aula rajulin zakarin to ya tabbatar ma aula ai aqrab mafi kusantat mutun namiji sai ya diba cikin maza wahi kusa ga shi mamaci namiji sai a bashi shi zai asibci muna tare madalla don haka in akwai wani mai cin gado tare da uba wanda ba ɗa ko jika ba in akwai ɗa ko jika su za su asibci sun hi uba zama kusa ga ɗa sun hi ɗa ya hi uba zama kusa ga ɗa don haka ga ɗa zai asibci ba uba ba shi uba sai a bashi sudus to amma in ya zan babu ɗa ko jika wasu masu gado ne kamar mata misali da uwa ya bar uwa ya bar uwa ya ban mata shi ɗan nashi to sai uban to sai a yanka mu uban sudusi ita ma uwa a bata sudusi matat sai a bata rubu'i in wani abu ya rage sai uba ya zo ya asibci ya kwashe muna tare to shi an ma'anat wa utiya man sharikahu sai a ba waɗanda ke tarayya da shi min ahli sahami da cikin ma'abuta rabo sahamahu a ba su rabon su thumma kana lahu ma baqiya sannan in wani abu ya rage to abin da ya rage ya kasance gare shi uba sai sai ya kwashi muna tare yanzu mun ji gadon uba in ɗanayyen mutu bai da ku bai ba kowa ba illa uba sai uba ya kwashi dukiya dukkanta kamar yadda shi ma uba in ya mutu bai da kowa ɗa zai kwashi dukiya dukkanta muna tare to amma in ɗayan mutu ya ba uba ne da kuma wani mai gado ne ko mata ta ko uwa ta to nan yanzu sai uba ya dawo ga rabo ne sai a bashi sudusi sai a hiddan mai rabo rabo ne in wani abu ya rage sai ya zo ya yi asibci shi uban wa mirasul walad zakari yanzu mun mun yi gadon miji ga mata ta mun yi gadon mata ga mijinta mun yi gadon uwa in ɗanta ya mutu mun yi gadon uba ga ɗanai ko mun hidda gadon waɗanga duka to yanzu sai wa kuma sai ɗa shi ko mi an gadon ɗa ga uba ne yanzu mun ji gadon uba ga ɗan ɗa ne ya mutu to shi ko ɗa in shi in uba ne ya mutu mi an gadon ɗa ya ce wa mirasul walad zakari abinda an gadon ɗa namiji mutum ya mutu ya bar ɗa namiji jami'ul mali dukkan dukiya in kana wahadahu in ya kasance shi kadai mutum ya mutu ya baɗa na ɗa guda ko biyu ko uku ko ɗari ko ɗari biyu ya baɗiya ɗari biyu to wannan su ‘ya'yan in su ɗaya ne sai su kwashi dukiya sai su raba in maza da mata ne sai su raba lizzakar mithul hadhil unsa yayni in maza ne cinku sai su raba daidai wa daida in ma ɗa guda ne ya kwashi dukiya aw ya akhudhu ma baqiya ko kuma shi ɗan ya karbi abin da ya rage ba da sahami bayan rabin mamma'ahu waɗanda a tare da shi min zaujatin na mata wa abawaini da iyaye biyu aujaddin ko kaka namiji aujaddatin ko kakanya in uba ya mutu ya baɗanai to in ɗan shi ɗaya ka cin gado sai ɗan ya kwashi dukiya duka to in ya za a wasu masu cin gado tare da ɗan kamar uban ya ban mata ya ba uwa ya ba uba to yanzu sai ɗashi yi hankuri sai a hiddan ma uba mi an rabon uba sudusi mi an rabon uwa sudusi mi an rabon mata thumuni tun daga ɗaya bari to eh thumuni thumuni tun daga ɗaya bari to yan an ka hiddan musu duk abin da ya rage sai ɗaya kwashi muna tare to shi yasa kaga ai mata ba su yawa aure auren nan ƙobancin kishi sun san rage masu rabonsu za a yi mace ta yi shekara talatin da mutum ka auri wata yau gobe ka haɗe ka mutu a ce da ita da ta yi wahala da kai tun kana kwahin gerin ƙato baka da ko ɗari Allah ya kawo duyi da wagga karuwa da tattaho yau a ce daidai wa daidai za su rabawa in ba Allah ba ka ce a yi haka na a yadda a gani to shi a ciyon ransu a yi duk wahalar da ta yi ta yi ma wanki sannan baka da kuɗin kai mai wanki ta yi ma wanki da guga ta yi ma mai ita waga ta taho ɗaya ta ci bilis kuma a ce su raba daidai wadda darajar ta da ita duk gudana yasa ai kaga wane ne zainul abidina ne shugaban shugaban ƙasa mi sunan ƙasar can da an kai tawaye an ka eh ba yemen ba abin ga tunisia shugaban ƙasar tunisia kasa yana cikin shedancin da ya hito da shi ya ce shi ya yadda da ƙura'ani amma dai lizzakar hajjul shi bai yadda da cewa Allah ya wannan rabo ba bai yadda da lizzakar hajjul unsayin don babu adalci don mi za a hiyi ta namiji akan mace shi ko gaddafi shi ya ce ya yadda da ƙura'ani shi duka amma shi hadisai abba yadda da su ba duk hadisan da an ka ce annabi ya yi kaza to ya yadda da shi amma duk hadisan magana ya ba da umarnin kaza shi bai yadda da su ba shi ko gaddafi shi ko nan tashi shaidana ta kyaga dai kowannen su duk ba ga sun haƙare ba daɗewa na bisa mulki shi kenan sai mutum ya ɗanga tun ya yi shekara ta jo ɗanga ma shekara hurhudu na suka shekara takwas amma ko da mutum a ƙari shekarar nan takwas ya koma ƙaramin allah garin nan to yana ga wanda ya shekara talatin kuma waɗan gwamnoni ɗaya na kai ko shugaban duk ƙasar nan kai abin ba kuma ga ko da ka hau ba addini a akwai ba kaga dole wani abu ya shiga kaga duk cikin su ba wanda ya ƙarshen ƙwarai da shi da gaddafin da husni mubarak da wane ne kaga duk Allah ya kaskanta su Allah ya shiryar da mu ta mata duk ɗaukar da kaskanci ya biyo bayan ta mai amfanin ta kaskanci ya kamata ya fara samuwa sannan ɗaukaka ta biyo baya shi ya an gama lafiya ƙa'ida ta ta Allah wal aqibatu lil muttaqina ƙarshen ƙwarai yana ga masu duk abin da ba a sa ta kawo ba sa ido ɗaya kai kallo ba zai ƙarshen ƙwarai ba to Allah ya shiryar da mu don haka duk mai son yayi ƙarshen ƙwarai to ya sa ta tsoron Allah ga al'amura ne to mu koma ga karatunmu ina mun ka aje hmm eh a mun wuce nan shi da mun ka fassara abinda an gadon ɗa namiji shine jami'ul mali dukkan dukiya in kanawa don ya kasance shi kadai in shi ɗaya ne sai ya gada dukkan dukiya ya asibci kenan aw ya khudhu ma baqiya ko ko ya amshi abin da ya rage ba da sahami bayan rabon mamma a waɗanda a tare da shi in akwai wasu masu cin rabo to sai ya dakata a hiddan musu rabon su in an ka hisu abin da ya rage sai ya kwashe ya asibci min zaujatin na mata wa abawaini da iyaye biyu uwa da uba au jaddin ko kaka in babu uba au jaddatin ko kakanya waɗannan duk ba suna cikin magada ba to wabnul ibni ɗan ɗa wane ne ɗan ɗa jika ma'adalla wabnul ibni tun da yanzu kun fahimci ibnul ibni henceforth abinda za mu kamce jika ba sai mun ce ɗan ɗa ba don wata fassara wata ba ta da ma'ana wabnul ibni jika ɗan ɗanka bi manzilatil ibni yana da matsayin ɗa idan lam yakun ibni in babu ɗa ɗanka ɗanka eh to in ya haihu sai ya mutu ya bajji ka to in kakan ya mutu to duk abin da ɗake yi duk rabin da ɗake ci sai ɗana ya zo ya ci fa in kana ibnun wabnatun to in ɗiyan da ka bari ɗa ne namiji da ɗiya mace ka ba ‘ya'ya biyu namiji da mace to shi kenan sai su kwashi dukiya shi namiji duk inda yake asibci ya kai aiko to sai su kwashi dukiya sai ya jawo uwa ta ya sa ta yi asibci ita ma kaga sai su kwashi dukiya duka in babu wani mai rabo sai su raba da shi da uwa ta yi fallin zakar mithul hadhil unthayni mithlu kwatankwacin hadhil unthayni rabon mace biyu fallin zakar shi ya tabbatar ma namiji kaga in su biyu za su yi da namiji da mace yaya za a raba dukiya uku shi ya kwashi kashi biyu ita kwashi kashi guda to me hikimar da yasa Allah ya hihi ta gadon namiji akan na mace saboda Allah ya san takalihin namiji yahi na mace ta wane gehe yanzu in za a aure waka biyan sadaki namiji ko mace namiji ita biyan ta sabbi kuɗi za a bata biyan sadaki ya kai wazayin ɗaki ko gida namiji in an ka yi auren wa'ad da haƙƙin cisuwa da sutura da sauran takalihi namiji ita komi ɗauke da ita akai ƙaddara in maza ta auren wa zai mata kayan ɗaki in ubanta bayanan shi ɗan uwan ganata ko duwar ta ɓaci dai dole ya kawo tashi gudunmuwa shi zai yi in tattahi can tana can mijinta ya mutu ko ya sako ta ina za ta dawowa ubanta ya mutu ina za ta dawowa gida ne za ta dawowa shi ɗan uwan ganata kaga ashe namiji ya haita kalihi to me azzaluncin da Allah in yace a ba namiji kashi biyu a ba mace kashi guda ai ba ai zalunci ba sai dai ga mara hankali ko tana can ba sai ta ce wannan ko tana can tana aiko ma do Allah kai mata kaza do Allah kai mata kaza in kan gama da ita in diyanta na taso su ma ka yi musu ai ita mace ta kalihinta sai sai ta mutu ai na ta ai na diyanta eh eh kware gaskiya ne kahin musuluncin ai mace ba ta ita ita ma tana cikin abin da aka gadewa ai a musulunci yanzu amma kuma kaga still musuluncin bai tsira ba an yi zalunci da an kace a ba namiji a ƙebi shi maƙiyinka babu in cikin ruwa ka biya na cewa ka sa mai ƙura eh kahin musulunci ahmad ci ba maganar gado ita ma gadon ta aka yi ko bata ko tana so ko ba ta so yan uwan mijinta sai in akwai mai sun ta sai ya aure ta ba tare da ya biya sadaki ba shikenan sai ya gade ta ga dan wani in ma ba ku so sai su samu wani su auren mai su amshi sadaki su kashe iyaka ita ta tai can ta yi ta aure musulunci yazo ya ce a'a wa atun nisa asdaqatihinna nihla ku ba su sadakin su sannan ba a gadon su sannan hayayyanka musu ma gado to amma kuma kaga hayyau da ba ai makahin rai daidai ba to mu tafi to ina yake waka zalika hakan ga abin zai kasance fi kasartil banina wal banati ga yawan ƴaƴa maza da ƴaƴa mata kaga nan ya kawo ma misali na ɗa guda da ɗiya guda to in sun kai su ɗari haka dai za a yi sai su kwashi dukiya su tai su raba lizzakar mithlu haddil unsayni muna tare yace waka zalika hakan ga abin zai kasance fi kasartil banina ga yawan ƴaƴa maza wal banati da ƴaƴa mata wa qillatihim da karancin su in suna da yawa in ‘yan kaɗan ne haka da ya za a rabawa sai su kwashe dukiya su su raba lizzakar mithul hadhal unthi yarithuna kadhalika suna yin gado kamar haka jami'al mali dukkan dukiya mun hita aw ma fadala minhu ko su gada dukkan dukiya in ya zan su dai ke gado aw ma fadala minhu ko ko su gada abin da yayi saura daga dukiya ba da man shirkawan bayan wanda ke tarayya da su min ahli sahami da cikin ma'abuta rabo in ba su ɗaya ba ne akwai wani mai gado kila akwai uwa shi uban nasu da ya mutu ya bar uwa ko ya bar uba ko ya bar mata to sai su dakanta a hiddan ma uwa ko uban rabunta a hiddan ma mata saura abin da ya rage su kwashe su su raba lizzakar musu da hazil unsaye muna tare wabnul ibni jika kal ibni kamar ɗa ne mun yoshi baya ko maimaitawa na yayi jika ɗan ɗan ɗanka kal ibnu kamar ɗa ne fi adamihi in an ka rasa ɗan in babu ɗan naka to ɗa ne sai ya taso ya tsaya matsayi nai fi ma ya rithu ga duk abin da ɗan ke gado wa ya hajibu da wanda yake sha makancewa duk abin da an gadon ɗa to in babu shi ɗa nai jika kenan sai ya amshi wannan rabo duk waɗanda ɗa ke sha makancewa kamar dawa dawa ɗa ke sha makancewa ‘yan uwa’ in kana da ɗa to ‘yan uwanka ba su da sai dai su yi ta kuka sun rasa ɗan uwa amma ba su da kosanti cikin dukiyarka to duk mutanen da ɗanka na tsatson kake sha makancewa to jikanka ‘yan babu ɗan yana sha makance su muna tare za a yi magana game da sha makancewa to ina yake eh wa mirasul binti to yanzu mun ji gadon ɗa namiji ko to sai gadon ɗaya mace ita ko in ubanta ya mutu ya batta ita kaɗai ko su biyu ko he da biyu mi an gadon ɗaya mata shi dai ɗa namiji mun ji in shi ɗaya na babu wani magadi ya kwashi dukiya duka in akwai wani mai gado ya tsaya a hidima mai rabo rabo ne ya kwashi saura wannan shine gadon ɗa namiji ko to ɗaya mace fa yace wa mirasul wa mirasul binti gadon ɗaya mace alwahidati guda wa in kanat wahidatan falahan nisfu in diyar da kabbari diya guda ce diya guda kan mutu kabbari to falahan nisfu rabin dukiya ita diya mace babu yadda za a yi ta kwashi dukiya duka sai da yan akwai namiji tare da ita amma ita dai ko da ita dai kabbari babu kowa cikin magada illa ita to ba a ba ta dukiya sai dai a ba ta rabi wa mirathul bintil wahidata abinda an gadon diya mace guda an nisfu rabin dukiya sai a ba ta rabi wal ithnataini in ɗiya matan da kabbari sun kai biyu zuwa sama fasa'ida ko abin da yake biyu in sun kai su ɗari biyu to a sulusani abinda an gadon su yin ubansu ya mutu sulusani biyu bisa uku na dukiya tusad muna tare fa'in ka surna ko da sun yawaita sun wuce biyu lam yi zanna allah sulusani shay'an ba a ƙara musu komi akan sulusun nan biyu dai da bakin ɗaya biyu ɗaya uku hudu biyar shidda goma har su kai ɗari har su kai ɗari biyar in ɗaya nawa ka bari in dai duk mata na tsololuwar gadon mata sulusai ne to kingin sulusi ya za'a ba in babu wani mai gado sai a kai baitul mali ina fatar kun fahimta in ya za a wani wanda shari'a bata samu ba kamar cikin zawul arhami kila ko akwai kawu ko kaka ko wani sai a bashi ya fi kaiwa baitul mali amma dai su mata on no circumstances za su kwashi dukiya duka in dai su mata ne cinkus wabnatul ibni diyar daji kan ya ka diyar danka kalbinti matsayinta guda da diyar ka ta tsatso idan lam takun bintun in diya bata kasance ba mutun na ya mutu ya haihi da dan ya haihi diya to amma dan ya mutu ran nan sai uba ne ya mutu ko da kan mutu abin da ka bari jikan ya ɗiyar ɗanka ɗiya guda ta ɗanka to matsayinta guda da ɗiyarka ta tsatso miza a bata nisifi in sun kai su biyu sai a ba su lusaini ko su nawa suke inda don mata ne muna tare idan lamta kun bintun amma in ɗiya ba ta kasance ba waka zalika banatuhu hakan ga 'ya'ya na mata shi jika kalbanati kamar ‘ya'ya mata ne na tsatso fi adamil banati in babu ‘ya'ya mata, jikokinka mata ɗiyan ɗanka, to matsayin ɗiyanka ne na tsatso, duk abin da ɗiyanka mata na tsatso ke ci, shi abin da jikokinka mata ke ci. Muna tare, in babu ‘ya'ya matan, fa'in kanit ibnatun to, amma in ɗiya ta kasance, dattijiyar mutu, yabba ɗiya ta tsatso, wabnatu ibnin da jikanya ta ɗiyar ɗanai. kaga ɗiya ta tsatso mi a tsololuwar gadonta nisifi to sai a cire nisifi a bata to yaya za a raba to yanzu ga jikanya can maimakon a kai kingin nisifi baitul mali ya za a yi fali ibnatin fa in kanat ibnatun in ɗiya ta tsatso ta kasance wa ibnatu ibnin da ɗiyar ɗa ga ɗiyar ka tsatsatso ga jikanya ka ɗiyar ɗanka to falil ibnatin nisfu diyarka ta tsatso nisfi ya tabbatar mata walle ibnatul ibn sudusu ita kuma diyar tsatso diyar daji kan yakka ita ko sai a bata sudusi takammulatus sulusaini kaga in ka hada nisfi da sudusi sulusaini kenan dama shi an rabin mata hmm tamamu sulusaini cikon sulusaini wa in kasurat banatul ibni jikoki ɗaya mata na ɗa ko da sun yawaita lam yuzanna ala zalika sudusu shay'an ba a ƙara musu komi akan sudusin nan in sun kai su ɗari jikokin kamata ba za a ƙara musu sudusin nan dai za a ba su in lam yakun ma'ahun na zakarun matuƙar namiji bai kasance tare da su amma in akwai namiji tare da su to sai a hiddan maɗiya nisifinta kingin nisifi sai da shi da ƴan uwa ne su kwashe sai su yi asibci wa ma baki abin da ya rage lil asabati na asibbai ne masu asib sai a samu wani namiji makusanci sai ya karbi wa in kanatil banatu in ya'ya matan da kabbari ya'yanka mata sun kasance ithnatayn biyu to ya'ya matan da kabbari in sun kai biyu lam yakul li banatil ibn shay'un komi bai kasance ga ɗaya mata na ga jikoki ba in ɗiya guda ka bari to na aka cewa jikan ya kata taso in an ka hiddan maɗiyarka nusufi ita kuma a bata su da si to amma in ɗiya matan da ka bari na sun kai biyu ko he da biyu to jikan ya ka komi bata da illa ta yi kuka ta rasa kaka saboda me don in ɗiya mata sun kai biyu mi an gadon su su da sai ni dama shi ya haƙƙin mata ina fatar kun fahimta illa an ya kuna ma'ahunna ahun sai dai in ɗan uwa namiji ya kasance tare da su su jikokin jikokin mata fa ya kuna ma baƙiya to sai abin da ya rage yan an hiddan masu ɗiyanka mata sulusai ne min rage yanzu sulusi to shi jikan can naka sai ya jawo yan uwa ne mata sai a zo su anshi sulusi su yi asibci shine fa yakuna ma baqiya bainahunna wa bainahu sai abin da ya rage ya kasance tsakani ne shi jikan ka namiji wa bainahunna da su jikokin ka mata shi da yan uwa ne sai su raba lizzakar mithlu hadhil unthayni kwatancin rabon mace biyu shi ya tabbata ma namiji guda muna tare wa kadhalika kamar hakan ga abu zai kasancewa idza kana zalika zakaru in wancan namiji ya kasance ta hata hunna karkashin su kaga kenan sadda duk an ka yazzan ƴaƴanka mata ka bar ƴaƴa mata biyu ko abin da yake biyu sannan ga jika namiji kaga jikan ga shi a karkashin su ba gwaggwannaye ne ba na ba kaga ba matsayin su guda ba su ɗayan mamaci ne shi ko namijin ga jika ne ne to shi an ma'ana waka zalika kamar hakan ga abu zai kasancewa idan kana zalika zakar in wancan namiji ya kasance ta hata hunna karkashin su su ƴaƴanka mata ka ba ƴaƴa mata biyu ko he da biyu sannan da jika namiji guda to kana zalika bainahu wa bainahunna kazalika abin zai kasance tsakani ne da su ma'ana sai a cire mun sulusainin su su ƴaƴanka mata shi kuma sai ya kwashi sulusi sai ya asibci to sai mu tsaya nan madalla yanzu mun hidda gadon ɗiya ko mun hidda na uba da na ɗa namiji da na ɗiya mace da ‘ya'ya mata eh? ta sai a daddaka madalla